da na zamowa ina karatu a wajen ɗaya daga cikin tsararraki na da kuma bayyana na annani cewa ni min ɗalabati ina cikin ɗalibansa bayan asabi tsakanin abokana zahiran wa baɗinan zahiri da baɗin wato yana wannan cewa baiwa ne tun da ya yadda tsaransa ya fi shi har ya zo ya duka gabansa ya zama ɗaya daga cikin almajiransa kuma zahiri da baɗi ne domin shi ilimi yana gaban kowa wakan addal arifu na zalika arifai masana allah sun ƙida yin haka ka yadda ka nemi sani wajen wanda yake tsaranka ko na ƙasanka min akbari alamati sihatar yagatin nafs yana daga cikin mafi girman alama horar da rai wankiya diha da khairi wa zawali ru'unatiha da kuma rin ta yadda ta jawo ta jawo zuwa ga alkhairi da kuma gusar da ru'unatiha duk wani irin razana gare ta saboda kankan da kai din nan yayi akan wanda ya fi wato wanda yake tsaransa wala alif ra'ala li hadha al-khuriqi fa'ila illa al-qalil shi ba ce bana ganin yanzu a waɗannan ɗabi'u na cewa kai karatu a wanda ka fi shi ko shekaru ko daraja ba ni ganin fa'ilan masu yin haka illa al-qalil sai ne kaɗan لأنه آخر ما خرج من نفوس الصديقين don haka ɗin shine ƙarshen abin da yake fita daga rayukan siddiƙai wamin huna daga nan ne tsara ghalib wa talabati yara nafsahu alam min shayhi daga nan ne mafi rinjayen ɗalibai sai wayi gari yana ganin ya fi shehinsa sani tun daga inda kawai gari kana ganin kafi malamin ka sani abu ya lalace ai ta hanyar ka biyo ko ina ka je wa rubbama qala inna shaykhana zahala da yawa ma zai ce shehi mu ya ya rabkana nan ba haka ya kamata ya faɗa ba ma baki ya yukhadu anhu ilmun bai saura ana karban ilimi daga irin wannan ba fa amal fa alam ka san zalika wancananka wa'amal ka yi aiki ala takhalluk bihi ɗabi'antuwa bihi da shi in ka yi ɗabi'a da irin wannan turshadu a shirya da kai alhamdulillah rabbil alamin ya zo a cikin ihya wa nomin deni littafin imam al-ghazali radiyallahu anhu shimman takabbaran min takabburil muta'allimi al-alimi أن يستنكف من الانسبادة إلا من الموكنين المشهور yana daga cikin girman kan mai neman sani akan malami ya dinga jin kyaman ya nemi fa'ida a da ya sanke mai isibadati illa ilal muqinina sai dai wanda ya ji su shahararrun mutane bayyanannu to ya zama mutakabbiri kenan wanda yake da sani ko ya yake ba wai sai ya shahara ba wani yana nan bai shahara ba kuma Allah ya bashi to ka je ka nemi sani wurinsa amma in ka nuna cewa kai ai su waɗannan ba zan je wurinsu ba sai jigajigai to yana daga alaman cewa akwai girman kai tare da kai kenan wa huwa ainul mahamaqati shewa yace wannan tsananin wauta kenan domin fa innal ilma sababun lin sababun najati wa sa'adati shi ilimi sababi ne na tsira da sa'ada daɗin kai wa man yadlubin maharaban min sabu'in dalil muftalisin lam yufarriq bayna an yurshidahu ila al-habari mashhurun an khamil sai shi ya kawo misali wanda dai ga abin da zai halakar da shi misali kan ne mai wurin gudu daga zaki ya biyo ka to wai in zakin ya biyo kan nan zakin nan kuma barin mai farauta mai karfi motar shi mai farauta lokacin da ya biyo kan nan ba tsira kake nema ba lamin farak mazayar rarrabe bayyana an yi shi nahu ya shirya da shi ilal harabin zuwa gudu ga mashhuri a haminan ko wanda ba mashhuri ba inda dai zai tsira zai je kawai ba sai ya ce sai ya je gidan wani ba wala ba wata siba'in nari bi jari billahi ashaddu min larati kulli sabai sannan cutar zakokan wuta shine jahilci da Allah ashaddu ya fi tsanani daga cutar kowane zaki wato kanwan zaki zabunan zaki nan da ya maka ya baka tsoro har ka rasa gane ko gidan wa za ka je ko maɗaukaki ko kaskantacce ka je don ka tsira to jaruntakan zakokan wuta wanda yake kai mutum wata jahilci da Allah ya fi tsananin jaruntakan kowane zaki wal hikimatu balatul mumini yaktimuha haisu yasfa shi hikima bataccen taguwar mumini ne yana ganimanta duk inda ya samu rabo biya da ita ma'ana balatu idan raƙumin ka ya bace idan ka je nema dole sai ka gan shi a wuri mai kyau da wuri mara kyau da wuri mai kyau tunda na kare ba sai ka ɗauka ba to haka nan magana mai kyau ko magana ilimi in ya fito a bakin mummuna karka ce a ai bakin ne fito nan baya da kyau ka karba kawai domin hikima ne daga Allah yana daga cikin abin da ce na mana yake faɗa cewa wani malami yana zuwa makaranta sai ya ga wani makiɗi ya zo da ganga yana yawo yana farin jinin bawa bauta farin jinin bawa bauta farin jinin bawa bauta shi abin da ke nufi in bawa yana so ya farin jini mai gidansa ya yi bauta sai wani malami ce to ashe farin jinin bawan allah ya bauta ma allah shi wancan yana nufin farin jinin bawa bauta farin jinin bawa ta sai ce to farin jinin bawa wajen allah ya bauta sai zubar da komi ya kama bauta to ka ga maganin ya fito a bara mu mummuna amma kuma ya shiga kunnin kyakkyawa so za ka karka damu da kowane irin magana hikima dai in ya fito kamar bataccen taguwanta ne wai ta kallado alminnatu liman saqaha ilayhi baiwa yana rataya ga wanda Allah ya koro zuwa gare shi ka'inan ma kana kowane ko ya kasance kowane ya kasance wanda za saboda haka kila aka ce al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasai da harbin lil makanin ali shi ilimi kamar yaƙi ne wanda zai ji yaƙi ko akwai hutu to yaƙi ne lil fata ga saurayi almuta alimi neman ɗaukaka kasai ne kamar ruwan sama idan ya zo harbin lil makanin ali ko ina zai hau kansa har wuri maɗaukaki sannan ka sani fala ilanu ilmu illa bi tawadhi ba a samun ilimi sai ka yi kankan da kai duk wanda ya takabburanci ba zai samu ilimi don ka yi takabburanci inda ya kamata ka je ka tambaya ba za ka je ka tambaya ba inda kamata ka je ka duka kai karatu ba za ka yi karatu ba saboda haka shi tawali'un nan dole ne sai da tawali'u ake samun ilimi shi sa in kai tawali'u ga malami abun da baka sani ba sai ya gaya maka idan ku kana masa girman kai in ya zo sai baka fasara ba ma'ana kawai gaba amma ya kai mai tawali'u ne sai ya fahimtar da kai ya zo a cikin littafin haliya an ali ibn husayn radiyallahu anhu kana yadhhabu ila zaid ibn aslam fa yajlisu ilayhi ali dan husayn jikan jika annabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhhabu yana tafiya zuwa wani mutum ana ce mashi zaid ibn aslama fajilisu ilaihi ya zauna gare shi ya'ani yana nufi lil ahadi don karɓar ilimi gare shi to idan ko ali dan husain husain dan sai na ali sai na ali mijin fadima zai je wajen na ƙasa gare shi wanda ilimin daga gidansu yake ya je ya karɓi ilimi to kai menene naka na cewa ba za ka karɓa ba fakila lahu da aka ga ali ibn husain nan yana zuwa wajen wannan mutum zai nuna asalama yana neman ilimi ƙila lahu aka ce masa an ta sayidun nasi afdaluhum kai ne fa shugaban mutane ka kuma fi su ta zama ila hadal abdi shi zai nuna asalama na asalin sa bawa ne aka yanta shi ilimi kana tafiya zuwa wannan bawa fa tajlisu ilaihi ka zauna wurinsa ga ka kai madaukaki ji kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ali ibn husayn yace al'ilmu yuttaba'u haisu kana wa mimman kana ilimi bin shi ake duk inda yake kuma ko a wajen wa yake ko a wajen wa yake mana shi bai ga bautan a tare da shi ba ya gan shi shi malami ne ilimin ya bi sadaka yake gaya maka shi ilimi binsa ake baya binka baiwa ce za ka yi ilimi kana zaune ilimi ya zo maka allah bai taba shirya haka ba sai ka tashi ka tafi inda yake kuma baiwa ka duba ka ce wai shin wane ne ma dan waye a'a dan waye laisar fata man ya kulu kana abi lakin ne kun fata man ya kulu ha ana da wani kisa ne aka aka kawo shi wannan akan haka wai lokacin harun rashid ya sa masu fatuwan da daddare su kama mutane sai aka samu yara samani guda uku aka kama shi ɗaya sai ya waƙe yana nuna shi yana dangantaka da sarki sai su suka ce kai wannan yaron malami ne watakila dan babban malami ne in mun kama shi za mu shiga matsala so ka sake shi so ka kama ɗayan kuma shi kuma ya faɗi waƙoƙi ya yi ilimi suka ce ka kila dan wani attajiri ne aka kama sai ya ce kila dan wani masaraki ne da safe da aka bincika a ce uban ɗaya masassaki ne uban ɗaya majemi ne uban ɗaya marini ne haka ce o to kun ibna man shita ka zama ko dan waye wakata zuba a daman ka dai ilimi kun ibna man shita ko dan waye ka zama amma ka yi ilimi na wafi iftihaj island ba da kalamin ma nasu suma ba da an tawadda ba ya yi alola ba da an tawalla wata kudu ma aka kutubar kira'ati idan kana so ka samu ilimi ka dinga alola ka yi alola ka ɗauki littafan karatun tare da kai sar ka tafi ilal masjid zuwa masallaci alladhi taqra'u fihi wanda kake karatu a ciki wa salli raka'atani ka ga ka sallah raka'a biyu domin zamanin da masallatai nan ne makarantun shine ke baka shawara dan zaka je neman karatu ya alola ka ɗauki littafin tare da kai ka je masallacin da kake karatu a ciki da ka sadu da masallacin kai sallah raka'a biyu raka'an nan bi kasde ta hiyatil masjidi niyan gaisuwar masallaci ya annaha mandubatun mu'akkadatun don gaisuwar masallaci abin so ne mai karfi wal kasir min talabati la yabaluna bi hadha al mandub amma yawancin dalibai ba su damu ba ba su kula da wannan ladabi fatajiduhum kana samu su yi hulun masjid wa jidusuna su kan shiga masallaci don neman ilimin sai su zauna kawai ba tare da gaisuwar masallacin ba wani ma bai shigo da alwala ba وهذا wannan in ji shehu min killatin adabi ma Allah yana da karancin ladabi ga Allah ta'ala wa ma baiti da kuma karancin ladabi ga ɗakin Allah shine masallaci iz tahiyatul masjid inna ma shuri'a li tasabbaqati bayna al masjid wa ghayrihi domin gaisuwar masallaci an sa ta a shari'a ne don a rarrabe tsakanin masallaci da wani wuri min al bayan da aka dora maka ka yi raka a biyu sai masallaci don a rarrabe shi masallacin nan baitullahi ne ɗakinka ko baituka ne ko zaurenka baituka ne to ka rarrabe ɗakin allah da masallaci ka yi sujada min al-buqai wata ta'adda bil farli to kuma shi gaisuwar masallacin nan tana bayuwa da farilla ma'ana sai ka zo masallaci za a tada sallah ba sai ka tsaya ka yi raka a talbijirin ba wannan sallan farillan da za ka yi shi ne ta hiyatul majid shi ne masallaci ne na kama ta ta'adda ailan bi sunnati kamar yadda shi ta hiyatul majid nan zai iya bayuwa da sunna wa ragibati da abin kwaɗayi bil ahara ya fi dacewa daga farillan wa mahallu mallubiyati tahiyatul masjidi bigiran neman gaisuwan masallaci bigiran farne ba a lokacin farilla ba wato a lokacin da ake son ka gaida masallaci ba da sallan farilla ba haisu kanan waktu wakatan jawazi lokacin da lokacin ya zama lokacin halacci don akwai lokacin da bai halatta a yi tahiyatul masjidin ba kamar bayan lokacin hudowar rana da lokacin fadawansa to yana faɗin cewa banda waɗannan kama sarraha bi zalika kamar yadda ya bayyana haka fi ma ya ce abin da yake zuwa a cikin adabul qira'ati bi qawlihi cewa da yi warka in kana fi waqtin yajuzu kai nafila in ka zo masallaci idan lokaci ne wanda ya halatta ai nafila a ciki fasma akuji wa illa amma haka ba fa fi an ya isu idan maka zo cikin masallaci lokacin da ba ana fila kamar lokacin hudowar rana ko lokacin fadawar rana ko ka zo ba alola ba ruwa da ana da wurin to abin da zai san maka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in kai haka so hudu ya isa ya zama kamar makwabin gaisuwar masallaci wa hali yakfi hadha dhikru aidan anha wa qatahi lin nafila to an gaya maka wannan subhanallah zaka yi ne lokacin da ba a nafila to shin wannan zikirin ma ya isu a lokacin da nafila yake da halacci kai kasala kai wannan ya isu wa huwa al-ma'khuz wannan shine aka karbo daga zancen Imam al-Ghazali wa ta ya zo a cikin Nabihi al-Ghafil wal khidafi sharh mutasar a cikin sharh mutasar amla shin ya isu ko bai isu ba huwa zahiru kalamin zarqani shine zahirin maganar Imam zarqani wa ma lal allama al-Bannani babban malami bannani ya karkata ilal awal zuwa na farko cewa ya isu sun ma idan sallaita rakatai ne sannan in ka yi sallah raka'a biyu in ka yi sallah raka'a biyu fajlis ka zauna cikin ladabin da ya muƙabila shehi haisu amkana kana fuskantar malamin ta inda zai wugare ka ta ko saniyan saniyan rukbatai ka sannan ka tankwashe kafanka don ladabi fi julusuka cikin zamanka li'anna min adabi talibin ilmi yana daga cikin ladabobin mai neman ilimi fi majalisi darsi a majalisar darsi Allah ya ji saura a shehi kar ya zauna a baya ya zauna a gaban malamin yana fuskantarsa wala mutaharrifa anhu kar kuma ya juya anhu gabaninsa jiddan kwarai لئلا يوجهه الى الالتفات الى غيره domin kan juya wannan ya juyar da shi zuwa waiwayawa idan zuwa gare shi inda tafi lokacin fahimtarwa lokacin da kake kallon malami kana neman fahimta wurin shi shi kuma hankalinsa zai taru wajenka kai ma naka zai taru wajen sai a samu fahimta amma idan fuskan sai kanka ne ko kai karkace ko kana baya da wuya fahimtar ya shiga na'am bi manzilin nan kamar tambat zalika ulama kamar yadda malamai suka bubbugar da wannan min haisu su'ali jibril lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta inda jibril ya zo wajen annabi yana tambayan annabi anil imani duk wanda ya karanta hadisi abin da yace yana tambayan shi iman da islam da ihsan sai yace mutum ne ya shigo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shadidu biya da sayabi mai tsananin farin tufa mai tsananin bakin gashi ya zo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aslan rukbatihi la rukbatihi kaga wannan ladabi kenan ya zo gaban malami manzon Allah ya da gwiwoyinsa da gwiwoyin annabi ya dora hannayensa sannan ya shiga tambaya to haka nan ya kamata ɗalibin ilimi ya zauna gaban malami ya tankwashe kafa ya dora hannayensa وأيضا قالت الحكمة بأن في مقابلة الشيء سرعة الفهم حكمة يا نون سوى fuskantar malami lokacin da yake karatu yakan kawo gaggawan fahimta saboda mai nema ya khruju min famihi saboda abin da yake fita daga bakinsa don abin da yake fita daga bakinsa nan a lokacin ba shi ne ba daga ubangiji ne Allah yana zubo fahimta a ciki wanda shi ma bai shirya ba a lokacin zai samu sai ya fada a bakin mutum abu aliyu limisi ya ce wa min agarami ma shahatuhu yana daga cikin abin da bakon abu da na gan shi fi hada a cikin wannan anni kuntu ayyamal bidayati ajlisu fi halqati shayna abi bakr al-dhabi ni ina zama ne a cikin farkon fara karatu na a cikin da'iran shehin mu abi bakr al-dhabi rahimahullah nahiyatan janbihi ina zama ta gefensa ala isri na hagu wahum ya karawuna suna karatun wani littafi da ake ce kulasa lokacin da nake zama gefe ba na fuskantar malamin hukuntu a fahim malamin kalamihi na zamo sai na zamo ina fahimtar sashi daga maganarsa wa sha la fahimha waɗansu kuma ba ni fahimtanta hatta balagana na hawan nisfi har muka kai rabin littafin ina an faɗi wani abu in fahimta wani ban fahimta ba fatta fa'ilima liman kana bai daidai sai dace wata rana mutanen da suke zama gare shi gaban shi ɗaya daga cikinsu an haraje ya fita min albaladi sai ya tafiya sai na samu dama fajalisu na zauna fi mawdu'ihi a inda yake zama bai ne dai shi gaban shi hukuntu min zalika yawm sai na ga na ga bambanci daga wannan rana sai na zama kullu ma ya haɗu min fami shehi duk abin da yake fita daga bakin shehi ya duhu nufi kalbi sai shiga cikin zuciya na ka shamsul munira ce kamar rana mai haske wala ya futu ni shi'un ba abin da ya tsere mana wa qalaitul ajaba nabiya ne na sha mamaki min zalika daga wancan nan ka al khatimatu shikon magana fil khabti ala talabil madarisi shehu yana cewa kwadaitarwa bisa nasbil madarisi kafa makarantu لنشر العلم دون واضع علمي ولأن وإن ذلك سنة يمهك كفى مكرنتو سنة لا بدعة موسنة باوي بدعة نكيكا وسنة فكركدي على القول الصحيح مغنى إنغاتشي وأنه يجب على المكلف تعلم فرض عينه كما يا وجب أكن كون بالغي يسام فرلا عينسا وأنا ما فرلا عيني akwai farilla kifaya akwai farilla aini farillan aini wadda wani ba zai iya dauke maka ba ba wanda zai maka sallah ba wanda zai maka azumi ba wanda zai maka zakka ba wanda zai maka haji duk wasu ahkamu shari'iyya wanda aka dora a kanka wani ba zai iya dauke maka ba to dole ka san su akwai abun nan farilla kifaya amma neman ilimin alkali ba dole ne ba neman ilimin kasuwa ba dole ne ba in wani ya dauke mu wani neman ilimin mulki ba ne amma faddu aini farillan kanka Allah zai tambaye ka tauhidi zai tambaye ka sallah zai tambaye ka azumi zai tambaye ka haji zai tambaye ka kasuwancin da sauransu to wajibi ne ka nemi wannan na'am qabla suluki tariqati tun gabanin shiga hanya faqad qala al-allamatu bin daqiq al-aid wani babban malami ibnu daqiq ya faɗa a cikin umda sharhi bulugil maram ma nasuhu abin da yake nassin da ya faɗa yace albid'atu lughatun ma umila ala ghairi misalin sabiq abinda ake ce ma bid'a bayan da mutane suke fahimtar sa ba a wajen lugga abinda aka yi shi ba tare da wani kwatanci wanda ya rigaya ba wato abin da aka kage shi babu wani aikin da ya gabatu irinsa amma in wani aiki ya gabatu irinsa wani ya zo ya yi to ba za a kira shi bid'a ba kamar misali a ce ka zauna kai istighfari a baka adadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya bada adadi ya ce kowane rana ina istighfari ga Allah so 70 a wani ruwaya so 100 haka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah fa ya gafarta maka ma takaddan wata akhara sai ya ce afala akuna abdan sakura to a je idan mutum ya zo yana yin 100 kaga bai zama bid'a ba domin annabi yayi ina aka zo wajen salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya salati dai Allah zai masa goma wanda ya mun goma Allah zai mai ɗari wanda ya mun ɗari Allah mai dubu wanda zai mun dubu Allah ka faɗa na da nasu shiga aljanna sai aka ce kai salati ɗari khairul umuri awsaduha ba a barka a ɗayan ba ba a barka a goma ba aka ce kai ɗari kar kar a cusa maka dubu ya maka yawa ka zo ka kasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda aka bashi zabe kan zabe mafi tsakiya to sai ka zabi cewa tunda annabi ya ce in an yi ɗari za a samu wannan to kai ɗari to kaga kenan ashe tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka wannan bai zai zama bid'a ba zikirullahi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san majalisarsa in zai zauna yakan tashi da zikiri ne yakan zama da zikiri sahabbai in suna tafiya ma akan gane su ta wajen zikiri ne to ashe irin waɗannan dukan hanyoyi ba za a kira shi bid'a ba na an yi suna na shari'iyyatun min kitabi wala min sunna wa karkasa mana ulama'u al-bid'ata malamai sun kasa abinda ake cewa bid'a kashi kashi hamsata aksamin kashi biyar wajibatun akwai bid'a wanda dole a yi shi ka hibdul ulumi kaman kiyaye ilimomi bitta da wani da rubutawa diwani diwani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba littafi ko daya zamanin sahabbai ba littafi ko daya amma bayan sahabbai ne aka samar da littafi su hadisan nan su kaza kaza su fiqhu da sauransu to yin wannan ilimin a rubuta dole ne wajibi ne nan ba ibada ya shafi warraddu alal mulahadati bi iqamatil adilla kuma dole ne a yi raddi ga mutanen da suka bude ma hanya da daliloli wanda yake masu nuni wanda za su yi nuni kaza kaza haka wa mandubatun ɗaya kenan daga cikin bid'o'i akwai bid'a manduba kamar ne dai hukuncin shari'a yake guda biyar wajibi mandubi makruhi ba haram haka shi ma bid'a ya zamo to mun ji abin da yake wajibi akwai bid'a mandubi wanda an so shi ka bina madaris kamar gina makarantu bid'a ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine makarantan sahabbai su ne makarantan a gaban annabi ake zuwa a tudun suffa wato na Allah ya ce wasbir nafsa kama allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi to wannan ne wurin ne a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ake zama ake diban ilimi to bayan annabi a gina makarantu a unguwa unguwa a gina makarantu a kauyuka wannan bid'a ne wanda yake mandubi an so shi don in ba ya haka ba ilimin zai zai bace wa mubahatu akwai bid'a mubaha wanda aka halatta ba haramta ba ka tawassu ibil alwanil an'ima kamar misali mutum yana da yalwa ya kawo abinci iri-iri ya kawo kwai ya kawo shinkafa ya kawo nama da sauransu nan wannan mandube ne abinda ake so dai ka cika koshi don ka ji daɗin don ka ji daɗin ibada to ka ci tuwo ka koshi ba kai abin da kake da shi kenan to ina da kuɗi na yi farfesu na yi kaji na yi salad da sauransu wannan mandube ne don gode wa ni'imar Allah da ya maka karka zama daidai da shi wa fahir siyabi da tubabi na fahari shi tubabi a wanda ake nema a shari'a ka rufe al'auranka ko da wani irin tuba ne in ka sa tuba ka yi abin da shari'a ya ce ka je kai sallah to wani ya sa mai arha iyakan karfinsa kenan wani ya sa mai tsada shi ma bakin karfinsa kenan shi ma mandubi ne a yi mubahun an halatta domin me domin godiyar ni'iman Allah ne subhanahu wata'ala kamar yadda yake faɗa kullum in ka lura duniya ana fin mutane da abin da ba wajibi ba ne wajibi ne ka ci abinci kawai aka ce to amma ba wajibi ba ne ka ci kwai ka nama sai kana da shi wanda ya ci kwan kuma ya fi ka ba ya fi ka amma ba ba wajibi ba ne ko dole ne ka sa riga amma wanda ya sa mai tsada ya fi ka amma dai ko sa riga ko wannan kenan wa muharramatun akwai bid'a muharrama wa makarwatun da abinki wahuma su waɗannan guda biyun zahira ne zahir bayyananu ne fa kaulo cewa faɗin Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin dawalatu dukkan bata dukkan bid'a bata ne to amun yayi umumi amma ko mahsusun akwai abin da ake ce masa amun uri da bihal khusus amun uri da bihal khusus kamar a ce kullu nafsin za'iqatul maut ko kowace rai za ta dade na mutuwa ai ba rana ɗaya ba ne daban-daban ake wannan ya zo wannan ya zo ko kuma aka ce maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne dukkan ku za a tambaye ku abin kiwon ka to kai in baka da kowa ba to ami ne uri da mihal husus amma su malamai suka ce ko baka da kowa akwai gabobinka amma ka kiwon su karka sa su a haram karka kalli haram karka yi tafiya wajen haram kaza kila haka ce wal haqu abin da yake gaskiya anna lafzatul kulli fi hadha al hadisi lafazin kullu bid'atin da aka fada a cikin wannan hadisi wa fi kulli hadisin kowane ma hadisi warada wanda ya zo bi ma'ana wa mai ma'anan kullu bid'atin dinnan ala haqiqati ya bisa haqiqanta wal qismatul bid'ati ila al aqsam al mazkurati kuma rabon bid'a zuwa rabe-rabe abin ambato wa ilal hasani hasanati wa sayi'ati da cewa wannan bid'a kyakkyawa ko wannan mummuna laisa alaiha asaratun bata wani gurbi a cikin ilimi li'annahu a ce wannan bid'a hasana wannan bid'a sayi'a wannan bai zo a cikin littafi ba li'annahu lam yarid dalilun dalun alaiha ba wani dalilin da ya nuna akan haka can dai wanda akan ce dole ne a yi yana ne yana dolensa mandubi ne a yi yana ne yana dolensa makaruhi ne a yi yana na dolensa amma ka ce wannan bid'a mai kyau wannan mara kyau wannan ba wani dalili ya nuna walam yarid hadisun warada fi hadha babi wani hadisi bai tuzgo a cikin wannan babi ba wala ra'ihatul qismati faqat ko ko kamshin rabon kadai wal amsilatul musharu ilayhi kwatanci wanda ake nuni gare shi laysat alal min al bid'ati ba ta zama daga bid'a ba idan alal illahi bisa sake ba buƙaiti فإن تدوين العلم الدل عليه جمع القرآن في آده صلى الله عليه وسلم cewa a rubuta alkur'ani ai annabi ya rubuta ba don annabi baya rubutu shi baya rubutu saboda haka rubuta alkur'anin nan da tara shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fara shi wasu sun rubuta sun aje wa fi ahdi a cikin lokacin khulafa'ir rashidin wa dalla alaihi hadisu hadisi ya nuni da annabi sallallahu alaihi wasallam ce uktubu li abi sha abu sha ya zo ya tambaya annabi masala annabi ya ga mashi masalan ga yadda yake ga abin da yake sai ya ce ma annabi to a rubuta min da in tafi da shi sai annabi ya ce uktubu li abi sha ku rubuta ma abin sha wannan sai zama dalilin a rubuta alkur'ani a rubuta hadisi wannan ne amma haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sha ya rubuta wal kitabatu hiya tadwin rubutun nan shine a mai da shi diwani bi ainiha wa raddu ala al mulahadati ay raddi bisa masu baudiya yarshidu ilayhi alquran wato abu ay raddi zuwa ga wanda suka karkace qur'ani yayi nuni a kansa fa inna fihi raddu ala ahli kitab ay alqur'ani yayi raddi akan ahli kitabi kaga kenan ya halatta ai kenan ya ahli kitab ta'ala wala kalamatin sawa'in baina wa bainakum ku zo tsakanin mu daidaita ai kun san abin da nake ciki to wannan alkur'ani ya nuni ya yi nuni ayi raddi bisa wanda ya fita hanya wa alal mushriki na bisa mushrikai wa bina madaris da gina masallaci gina masallaci makarantu wa nawa da makamancinta to wannan maskotun anhu an yi shiru a kansa ba a ce a yi ba a zamanin annabi ba a ce kar a yi ba to me hukuncin abin da annabi ya shiru a kai da wanda ya bari wa ma sakata anhu fa huwa afuwun duk abin da aka yi shiru a kansa to an yi rangwame kenan domin manzala salasalma wata rana ya zauna a cikin sahabbai sai ya samu nishadi sai ana tambaya ana tambaya wannan ya tambaya ya zauna wannan ya tambaya har wani ya kai tambayin da bai dace ba ya ce ma annabi waye ubana annabi ya ce ubanka wane ashe ba uban ne na gaske ba manzala ya fushi ya fushi ya fushi sai sai na umar ya tashi ya ce ya rasulullahi afwan afwan sai manzo Allah ya sauka ya ce ku daina tambaya na ku daina tambaya na tambayan mutanen gaba shi ya halakar da su yawan tambayan su da saba ma annabawan su in nayi shiru ku shiru idan kuka ciga tambaya na ko za a kama ku abin da yafi karfin ku kamar misali na aka bada suratul baqara ce lokacin da aka kashe saniya a cikin bani isra'ila aka ce inna allaha ya'muru an tazbahu baqara ku yanka saniya to su je su wani saniya mana su yanka suka yi ta tambaya aka dinga tura su tsanani innal baqara tasha sun tambaya sai aka tsanani da ba su ce insha Allah ba da har abada ba za a nuna musu ba lokacin aka ce ku je ku yanka sa ka masa ka yanka kamar sai ce wa wai mai huda ne ko mara huda aka ce to za su da yin tuturar a cikin hal musallamatin lafiya ta biya a suka dai sake tambaya sai da suka ce wa inna insha Allah ba ce kunkuru da ba ku ce insha Allah ba to saboda haka abinda duk aka yi shiru a cikin addini annabi bai ce ayi ba bai ce a bari ba to an yi afuwa ne in kai baka da laifi mun Allah ce ma atakum rasulu fa uzu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya hore ku koyi abinda ya hana ku hannu amma bai ce abinda ban yi makar ku yi dai inda ya ce abinda ban yi kan ku yi ba da mun shiga kunci walam yadnasun ala zalika wa amma tawassu amma yalwata ma kai fil amati a cikin abinci wal malabis da tubabi da muke yi gwargwadon wadatanka yalwan abincinka da tubabinka an samu fa'idansa daga hadisin inna allaha yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdihi wannan hadisi ya nuna cewa kai riguna mai kyau kai gida mai kyau kai tubabi mai kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son ya ga gurbin ni'ima in yayi bawa to idan kana da kuɗi baka ci mai kyau ba ga kai kato ba ai kaga da sauran magana ba ga ni'ima ba ba ga rigunanka mai kyau ba ba ga rakunanka mai kyau ba to hadisi ya yi nuni akan wannan cewa ka gode ma ni'imar Allah gode masa ne na wadala alayhi kitab littafi alqur'ani ma ya yi nuni cewa yi kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi shin wa ya haramta kawa wanda Allah ya darma bayansa wanda ya bada dalaka da amina da suke na arziki shine shi Ibrahim Allah ya kara masa yarda lokacin da ya zo ya samu malaman mu suna cikin wahala sun karanta zuhudu mutum rigansa a tukunya kullum hayaki gemunsa ya bakin kirin shi bai shi bai sha saboda wai shi yana zuhudu gudun duniya shi ibrahim ya ce a ai ga aya na man harrama zainatul lahi wa yana kayan ado kana malami ka sa mai kyau ka ci mai kyau ka sa riga mai kyau in kuma ka ce haram ne wa ya haramta Allah da ya ce ban haramta ba wa ɗayi ba to ya hana ka jin daɗi mina da zaki ka yi dafiyar nama ka ci mana ka ji tsoron Allah ka shiga ɗaki mai kyau mai sanyi ka ci kai tsoron Allah to wannan shine dalili sai malamai so gane abu ashe da mun sa kanmu cikin hukuba ne da an ga mutum mutu mutu yana kuma da kuɗi a ɗaki wai shi ba zai ci ba ne ba zai dai a kama ne sadaka da sauransu sai ba ya wayar da kan malamai ce kai ko addini ma ana so ya yanka ba san dan kauye addini dan kauye shine wanda zai da kuɗi ba zai ci ba ya san ina da riga ya ajiye a tukunya bai zama to ga aya nan da yawa ya haramta ni dai Allah ban haramta ba wanda ya fitar ma bayansa wa tsayi ba da dada da mina zikin arziki wahiliyatun Allah ya ce wahiliyatun na kawo kayan ado na ce ku zubar da talba suna halin ku daura ta kuma Allah ya ce wa ma bi ni'mati rabbika fahdis amma ni'imar ubangijinka ka faɗa in Allah ya maka ni'ima ka ka koma ka ce baka da komi Allah ya maka ni'ima ka ta danda ba wai ba riba ne kai bana Allah ya bani kaza na samu kaza na samu kaza ta haddisu min ni'matillahi shukrun ka gode ma Allah wa man muharramatu amma abun haramtawa wal makarwatu da abin ki fa ma muharramatu suna na abin haramtawa wa makarwatu da abin ki ka gairi ma kaman wani su min al ashiya daga abubuwa allati dallat al ayatu wanda aya ta yi nuni ala tahrimi a bisa haramcinta wa karatiya da karancinta fa ma muharramatu suna na abin haramtawa makarwatu wa laysa ta fazzamu min al bid'ati fi shay'in a cikin komai ba wa min samma daga wannan ne an karar rasi wani fi ilimin kitabi wa sunnati ta kasimar bid'ati ila kasani matabbata ga sani suka yi inkari a cikin ilimin kitabi sanin qur'ani da hadisi a raba bid'a ila kisma a kasamin zuwa rabo rabo waruddu suka mai da shi ala qasimina bisa masu rabawa wanda su suka yi nasi ala anna kullu mudasin bid'atun duk abin da aka fara shi bid'a ne alal ilahi ka'inan ma kana duk inda ya kasance wa man kana da kuma ko wajen wa ya kasance wa aina ma kana duk inda yake wa kullu bid'atin dukkan bid'a dalalatun bata ne la idlaki ya bisa mutlaqin da suke babu gairi wasu malamai kenan suka ce wai a'a su ba ruwan su da wani rabe raben bid'a na cewa mandubi makaruhi ma sai shawo ya ce ya lillahi al'ajab kai akwai mamaki ga irin waɗannan mutane wanda suka ce a kawai duk abin da aka fare shi bida ne kawai mu'tahidil alal idlaqi ba su rarraba shi ba suna inkarin musulunci kai akwai mamaki min qaumin a ce mutane fukaha a malamai rawar hadisa suka su yi riwayan hadisi wa ma fi ma'anahu da abin da yake cikin ma'anarsa min ahadisa daga hadisai fiha a cikin labzatu kullun riwayatin sayyatin labazi labzatu labazin kullun riwayatin dukkan ruwa sihatun ingantacciya marfu'atun abin ɗaukakawa ilin nabi sallallahu alaihi wasallama mausulatun abin sadarwa ilai zuwa gare shi sun masarrafu sannan suka juya da shi an zahiri ma'ana wa zahirin ma'anansa walihi da bayyanan nan mabnahu wurin gininsa ila ma da ad ilaihi awahum bisa abin da son zuciyarsu yake kira kamar yadda ake waɗi yanzu mutum ya ce kullu bid'atun dalala wa kullu min nari hada da istighfari da salati da sauransu ya hada da to in ka ce kuma shi abin da yake cewa kullu din nan shi ma yana yi shine gina makarantu shine gina masallatai shine shine musabaka shine menene amma kuma yana damun ka da kullu bid'atin zalalatun an ka tambaye shi gina makarantun ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba musabaka bai yi ba gudunmuwa a bada gudunmuwa a gina masallaci bai yi ba a bada gidan marayu annabi bai yi ba duk waɗannan gaba ɗaya ai son zuciya ne wala min alqur'ani ba cikin qur'ani wala min sunnatin ko sunna wala min ijma'in ba cikin ijma'in malamai wala min qiyasin jaliyi ba wani qiyasi bayyananne la ya tare shi batun wanda wani rikita ba zai bijiro masa wa hadisul babi hadisun wannan babi hujjatun nagiratun hujja ne mai haskakawa ala kulli kabilin misal ka'ilin misal dukkan wanda yace bi taqsimi da rabe-rabe wal anwa'i na nau'o'i ومن كان عنده دليل على الكتاب دو wanda yake da wani littafi cewa ba za a raba bidiyoyi biyar ba akan alqur'ani aw burhanin ko dalili daga sunna dalun alal kismati fa banda ya nuni akan rabon falyata bala alaina ya fifito akan wato ya kawo mana bi banatihi da bayyanawarsa to amma amma ara'ul fuqaha'i amma ra'ayoyin malamai wa amsalihim da makamantansu wala hujja ba hujja fiha a cikin ta alamun kiri bisa musun masu musun alkismatin rabawa wa kad ittafaqa ahlul ma'rifati bil qur'ani ma an ta sanin qur'ani sun ittifaqi da hadisi ala anna kullu bid'atin dalalatun cewa dukkan bid'a bata ne wa kullu latin dukkan bata finnari a cikin wuta ne sagiratun karama au kabiratun ko babba barizatun wanda ta fito a sarari ne kanan au kamin ko mai boya lima ta'allaka bil aqidati ga abin da ya rataye da aqida aw bil amali ko da aiki wala ya hadal minhu islani mutum biyu bai sawa ba fi zalika a cikin wancananka shi wani ce to wannan ba fi hazin kadri yasiri a wannan gwargwado na littafi wanda yake sassauka dan kaɗan mu kuma a wajenmu mai yawa ba na kifayatun ya isa ya ce wannan dan kaɗan in ya isa wallahu wali tawfiq Allah shine majibancin dacewa wa huwal hadi bi mannihi shine mai shiryarwa da baiwansa ila sawa tsariki zuwa madaidaicin hanya wa saluhu ta'alahu ina roƙon Allah ta'ala in yuwaffiqana ya ba mu dacewa lima yuhibbu ga abin da yake so yarda yake yadda wai dawi ya magance kuluban almarra zuciyoyin mu masu marashin lafiya bin mannihi da baiwansa wa karkana faragu min taswirihi na gama mai da shi muswadda kan mabiyalla akwai abin da larabawa suke ce muswadda da muwalla idan kai talifi ka gama ba a bi shi an gyaggyara ba sai a ce muswadda tana cikin baki sai an fito an mai da shi mabiyalla wato sai an bi an gyara kuskure da hada da sauransu shine ce mai ce to na gama wannan ta zama muswadda kamin in gama in gyara a masanatin a masittatin wasitina shekara nan dubu ɗaya da ɗari uku na sittin da shida na lan yaj'al Allahu lil kafirin al-muslimina ina roƙon kar Allah ya sanya tabarki ga ga kafirai akan mu'mini na gama shi ne na yi shi ne a Madina ta kaula har san Allah Allah ya kare ta daga dukkan sharri wa basin da tsanani bi jahi al-Sheikh Abdul Abbas al-Baraman Sheikh Abdul Abbas radiyallahu anhu wa atbahi amin wassalam Mm. No. Acabo.